نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala, wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 28 ko ga watan Rabiul Akhir hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku in ya inganta insha Allah ta'ala kuma kai tsaye ana fara mu daga masallacin da aka sani da suna masallacin STM a wannan gari namu na Maradi inda muke karatun littafin sifatu sala na babban malami Abu Abdurrahman Allamatul Mishrin تقريب السنة بين يدي الأمة شيني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan uwa musulman ta ba ta cin da wuce mun yi bayanin shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangance da sallah da takalmi wanda mun karanta hadisai wanda suke nuna mana ai sunna ne ma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum yayi sallah da takalmi wanda kuma mun bi da bayanai baya wanda suke nuna cewa ita sallan nan da takalmi lallai wanda bai magana da san zuciya bai magana face Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi umarni shi ne annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya umarni da sallah da takalmi don haka duk mutumin da ke suka sallah da takalmi kai tsaye yana suka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda duk wanda kaga yana sallah da takalmi asali ba yayi bane aka ya bi shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma musulmi na kwarai duk lokacin da aka ce mai annabi yayi bai bincika jami bai tambaya ta kaka haka ma wannan abu wallahi ɗan uwa sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabi da yadda suke girmama annabi kuka suka ga annabi na yi kawai sai suka wanshe da kuka kuka kawai sun ga annabi na kuka ba su tambaya dan ni yau har kawai su ma suka shiga kuka annabi ya tambaye su lahiya suka ce ya rasulullah ai mun ga kana kuka da shi ya samu wa muke kuka Allahu akbar kaji mutane wanda Allah subhanahu wataala ya yarda su to haka ake son musulmi ya kasance dangance da wannan shirya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma har aka rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsakar sallah da takalmi sai ya ce ku ba sahabbai sabi da ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka cire takalmin su annabi da ya gama sallah ya ce me ya same ku kuka cire takalmi suka ce ya rasulullah ai mun ga ka cire naka takalmin shi ya samu ba muka cire annabi ya ce ai ni mala'ika jibril ne ya zo ya ce mini takalmi na akwai najasa dan haka na cire nawa ku dan me kuka cire nawa ku sai annabi ya ce to daga yau duk wanda zai shigo wa masallaci ya tsaya ya diba takalmin shi jazakumullahu khairan ya diba takalmin shi ya ga in akwai wani abu na kazamta ko na datti ya tsaya ya yi ya goge wannan takalmin nashi kafin ya shigo da su masallaci muna fahimta ai mi wannan bayanin ko kafin ka shigo da takalminka sai ka tsaya ka diba shin takalmin nan suna da najasa ko ba su da najasa in suna da najasa ka goge in ba su da najasa ya halitta ka shigo da mi da takalminka a cikin masallaci to abu na gaba da za mu tsara ɗauka shi ne kun ga sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in suna da najasa can baya kuma musulunci bai ce musu in za ka shiga takalmin ba ka tsaya ka diba akwai najasa ko babu to da annabi ya shigo da takalmin shi da najasa da mala'ika jibril ya gabe sai aka mai sabon umarni shi ne in zaka shigo a masallaci ka tsaya ka diba mi takalmin ka akwai najasa ko babu najasa muna fahimta yan uwa sai suka ce kuma malumai su yi maganganu dangance da zamanin da muke ciki yanzu su wannan abubuwan tafi da ake shin hudawa cikin masallaci ƙasa ma a wurin su tana zama musu da shi tana zama matsala gare su sai malumai suka ce ya halitta a yi sallah ko saman su da takalmi amma sai dai can masallaci annan Muhammad sallam kasa ce shi yasa annan Muhammad sallam yake magana suka ce yanzu in kasa ne babu laifi za ka iya sallah da takalmin ka har wanga in za ka iya amma a wurin suwa wanda suka fahimci sunne wanda suka yarda da ita muna fahimta kuma muka ce ya kamata malumai su rinkara yadda wannan sunna yadda mu ire-iren mu in mun ce wani wuri mun ga ana yin ta kan mu dauka da zagi yau malami zai shigo a masallaci ya zo da takalmin shi sai ya ce kamar misali ɗin so so sabi ya rike su da ya zo bakin ƙofar masallacin sai ya ce su sai sa sai ya saka kafin ya shigo masallaci ya sallah da ni da takalmin shi muna fahimta saboda ni daga saka wani wuri kaga ana sallah da takalmi ba ka bincikawa da ni saboda ni limamin su ya karantar da ku wannan amma rikin yin haka shi ke sa annan Muhammad sallam ya karantar da abu amma in aka karanta mu mutane sai su wada da wannan abin saboda asali malaman su su karantar da su wannan ba ko kuma sun karantar da su bisa aikata musu aikata ba saboda ni shi karatu da kuke kallo in ba aikata shi a aikace wallahi yana sa abinci kamar yadda insha Allah ta'ala za mu tashi amin inda malam yake cewa as-salatu 'ala al-minbar shine yin sallah akan minbari shi ma wannan wata sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa salla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madatan 'ala al-minbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah marratan so guda akan minbari yace wa fi riwayatin a wata riwaya annahu du salatatin du salata darajat yayi sanna akan munbari wanda yake da matattakala guda nawa guda uku mala yace fa qama alaihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsayuwa akan wannan munbarin fa kabbara yayi kabbara akan wannan munbarin yace wa kabbara nasu wara'ahu mutanen su yi kabbara suna bayan shi wa huwa ala minbar alhaji shi yana kan mumbari yake sun maraka'a sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruku'i wa huwa alaihi hallau dai yana kan wannan mumbari yake sun marafa'a sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'i fa nazala sai ya sabbo fa nazala ahqara hatta sajada fi asli al-mumbar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya sabko da baya baya daga saman kan wannan mumbar muna fahimta har sai ya zo ya yi sujada a inda ga ga mumbarin muna fahimta goshin shi yana gab da mumbarin malam yace thumma ada zalika sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake aikata haka shine fa sana'a fiha kama sana'a fi raka'atul ula sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake yin irin raka'an nan ta biyu akan wannan mumbarin muna fahimta ai mun ce yana kabbala yana ruku'i ko yace hatta faraga min akhir salati har sai da yazo kasan wannan sallar tashi yana aikata haka thumma aqbala ala Allah sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya fuskanci mutane fa qala sai yake ce musu ya ayyuhan nas ya ku taron mutane inna ma sana'atu hada ni annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na aikata haka ne yace ni ina ma sana'atu hada li ta'atan mubi dan ku koyi da ni to annabi Muhammad sallam anan yana magana sallah ne a yana magana yayi sallah ne da ai koyi da shi boko a yana magana da hawa mun bari da yayi da mun sallah ai yana magana gaba sai yake ta kuma wani ta'allamu salati kuma dan ku sanya nake sallah kaga annabi ya hau bari ya gwada wa mutane yadda ake sallah kuma yace yayi haka ne dan dan dan ayi koyi da shi shi yasa wallahi yayin shirya ita ce shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu koma ka hadisin na horko malam yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah akan munbari wanda munbarin yana da matattakara guda uku wanda jin munbarin da yayi huce matattakara guda uku munbari ne na bid'a ba na sunna ba haka munbarin da bai da matattakara da bata kai uku ba shi ma mumbari ne na bid'a ba sunna ba in kullu sai malan kasa ya saki lamba sai yake cewa haza huwa sunna fil mumbar an yakuna za salasa darajat wannan shi ne sunna mumbari ya kasance yana da matattakara guda uku yace la aksara kai ya haura ma guda uku yace wa ziyadatan alaiha bid'atul umawiyya yace duk mumbarin da ya kasance yana da matattakara sama ga guda uku bid'a ce tawa kan wanda ake ce ma banu umayya wanda sun samu wani bangare ne da suka samu sabani tsakanin su sai suke kokarin da abin da wa'ancin suke sai su saba musu muna fahimta banu umayya da su da bangaren su ali su kuma wa'ancin su ba in suka ga abin da wancan suke sai su saba musu dan kai su yi dan kai su yi tahiya guda shi yasa sabani sharri ne Allah subhanahu wataala ya muna tsari da shi za ka ga malami ya san abin da wane yake gai gaskiya ce amma da bai shiri da wane zai murje ido ya saba ma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan halaka ce shi yasa duk yadda kake da sabani tsakaninka da wani wallahi in ya ga gaskiya ka ce gaskiya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kudi ba adawa da ke da kai tsakaninmu da shedan amma shedan yaga ya magana annabi yace gaskiya ce shedan yaga ya magana annabi yace gaskiya ce haka nan ne ko lokacin da Abu Hurairah yana kula da ni bangaza na musulunci ya shedan ya zo yana saka da ya kama shi karo na harko ya ba shi uzuri yace shi magidanci ne yana da iyali ba kaza ba kaza yana ta irin dai jaje sai ya sake shi ya tafi sai annan sai zora annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bashi labari ko kuma annabi ne yake ce mishi ya kai da bakon ka ne jiya yace ai ya rasulullah kaza kaza yake mun shi bai da hali kaza yace annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mai zai dawo Abu Hurairah yace ya rinci da Allah tunda annabi yace mai zai dawo ya san zai dawo kaji sahabbai yadda suke da yaqini dangance da magana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ana nan sai ya dawo yace kai ba ka ce mun baka tsara dawa ba yace wallahi halin rayuwa ne kaza kaza yace ta dai masu kwatanta mu Abu Huraira da yazo ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo na biyu annabi yace me zai dawo yace kuma ya da zai dawo to ko da ya kama shi karo na uku yace wallahi sai na kai ka wurin annabi yace a'a dan Allah kai hakuri kaka kai ni wani annabi amma bari yanzu in baka wata addu'a wanda in kana karanta ta ba za ka sake gani na anan ba shedauha abu hurairah yake mishi ina jin sai karantar da shi ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa karshe da yazo ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce gaskiya yayi amma shi makareci ne shedan ya ga magana annabi ce gaskiya ne to miye naka ba wai dan dariqa ba ko dan shi a kai ko kirista yayi magana in gaskiya ce kai musulmi kace gaskiya ce kaka kalli wannan kirsancin nashi a'a ba gaskiya gai ba gaskiya ce in kuma limamin kai magana ka ce ƙarya ce ta fasto ita ce gaskiya 'yan uwa gaskiya ana gane da ita gaskiya ce ba ana gane gaskiya da wane ne ya yi ta ba kai yanzu da annabi cewa ga shedan ne wa ina kai ina daukar magana shedan to gaskiya amma da yake gaskiya ce annabi yake gaskiya ce sai dai shi makadaici ne sai ka ce wallahi maganar da wane ƙarya ce maganar da fakko wane ita ce gaskiya sai dai shi kirista ne shi kenan wannan zai sa kowa ya fahimci addinin musulunci addini ne wanda yake tahiya kan gaskiya amma menene dan namu yayi abin da ba daidai ba mu ce shi ne gaskiya a wancan da ba namu ba yayi abin da ke gaskiya kuma mu ce shi ba gaskiya yayi ba kenan muna ni muna bin sarran mu ne ba gaskiya muke bi ba muna fahimta shi yasa za ku ji annabawa ma Allah yana musu yana musu horo yana musu kasheri da su yi hukunci akan adalci Allah ke cewa kakku bisan zuciyarku sai ku hallaka annabawa Allah ke maka shedi kasu bisan zuciya to balle malumai balle wani sheka ita da awata ahli sunna ake cewa ni yanzuruna ila alqawli la ila alqa'il suna kallon magana ba wanda ya magana ba والدليل سنا كلام دليلي وليس بالتقليد باس تقليدانci a ta aitin da zai wani yake kaza to kawai kaza ne musulunci ba haka nan bane ba muna fahimta uwa sai mala yace kafiran ma ta'ar kafiran ma ta'arid as-saff lil qatl yace biyawa kuma zaka ga mutane suna gina dogon mumbari wanda har ya kai mumbarin nan ya kace masahu za ka ga wani mumbarin an yi shi tabke ke da girma wanda in aka aza shi nan sai ya yi sai ya yanke ma mutane sahu malam yake cewa wal firaru wal firaru min zalika yaj'aluhu fi fi zawiyat al gharib min al masjid aw mi aw min al mihrab bid'at al ukhra kai malam yake ko kuma saboda an yi mumbarin ba yadda sunna ta karantar da shi ba sai a dauke mumbarin a kai shi can ƙarshen masallaci ya aje ko kuma a sa shi inda liman yake yace shi ma wannan wata bid'a ce sabuwa ɗan uwa wannan maganganun da ba ka sun littafi bane ake yi ba ma yadda za a yi hiddo su sai wuri ya kama amma saboda mun buɗe littafi ne muna karatu dole ne a gayi abin da ke cikin littafi da wanda nake aikatawa mara kyau ni ma in ji wanda kake aikatawa mara kyau kai ma ka ji in muna da rabo sai mu gyara ba shi ɗaya malam yace to ai kaga shi ma dan lungun da ake gina ma limo wata bid'a ce ta musamman Allahu akbar karatu shi yaga da haka yace aje mumbarin a cikin lungun bid'a ne yace to shi ma gina lungun wata bid'a ce ta musamman wallahi masallaci an ga sifan masallaci annan Muhammad sallallahu alaihi yana da angul guda hudu ne haka babu wannan lungun da ake ba daidai bane ba kuma ka gane abun mamaki hatta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah subhanahu wataala ya kai shi da rahama yayi bayanin wannan a cikin tafsirin shi a cikin suratul Maryam sai ka dauka ka ba haka rabka rabkan malumai shi ma mara albani sai da ida sai take je ka diba fatahul bari sharhi na sahihul bukhari yace yin gina wannan lungun da ake na liman ba daidai bane a musulunci bid'a ce liman zai tsayawa ne a cikin sarari hili haka bayan fatahul bari ko haka shi ma albani akwai wani littafin shi wanda ya sa suna al-ayyubatun nasa inna littafi ne wanda yake maganganu kan hukunce-hukuncen sallar juma'a da sauransu ya kawo magana ya ce irin lungun da ake yi ba daidai ba ne bid'a ne musulunci bai karanta da shi ba malumai ku ji tsoron Allah ku daina to ga wata bid'a ta gaba a gina masallaci kaga an yi wani ƙasa abu sama bid'a ce suka ce bid'ar da ta yi wannan ma ai wata ai wata da tarmamuwa sama yace bid'a ce ta kiristoci ba ta musulmai bane je fasko ka je kirin iglis yanzu je ga iglis can ko je ka girin da suka yi muka ba daidai bane wannan tarmamuwa da wata da ake sawa annabi bai karantar da wannan ba a hasumiya da mil minare ko hasumiyar masallaci musulunci da a masallaci kawai ana yin shi ne haka eh ba wani ɗakin liman ba a sa wani wata da karmamuwa wa ya karantar da shi babu littafi da za ka gani wannan abu wallahi imam suyuti cikin littafin ta alhawi lil fatawi sai da ya hidda wuri na musamman yana magana kan irin lungun da ake ba liman da irin wannan abubuwa to ka gani amma yanzu da ka zo ka gina masallaci ba kai wannan ba to za a kai masallaci kamar ɗaki to na annabi haka yake sallallahu alaihi wa wanda ya zo da sallar baki daya shi yasa malam da ya gama kawo wannan yake ko kuma kaga an zo eh an kawo mumbarin an an dangane mumbarin jikin wani bangare na ne ake cewa sama shine munin ba mu cika irin wannan ba kamar yanzu ka ga masallaci sai ka ga an yi masallaci ƙasa da sama sai a ce liman na sama ma mu suna ƙasa yake wannan ba daidai ba ne ba liman sai dai ya tsaya ƙasa ku ma mun sai ka hawo sama to abubuwa ne wanda da ya ida sai yake wannan fa amma ka san yayin shirya ita ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da kai kana ganin ya dace a yi lungun liman ko da kai kana ganin ya dace a sa hasumiya a sa tarbamuwa da wata yace amma ka san jiyayya shari'a ita ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kai kana kallon ya dace to kenan annabi Muhammad sallam kana kallon shari'ar da ya take akwai matsala annabi bai karantar da asa wannan ba annabi bai karantar da ahida wurin liman ba kai kace wannan shine daidai yaya kun ga in an tashi gyara masallatai a ahlus sunna su ya kamata a fara gyara kana a ga wancan ko a mala yace to wannan magana ba ni ne ta baka din fata ne ake ce mishi fatahul bari yace in ka dauki mujalladi na biyu shayi na 331 nan za ka gano wannan magana Allah ya datar da mu yanzu kuma kaji masu tsegumi sun hawo amma littafi aka bude aka karanta amma za su ce a a ai ba su abin da suke so kawai a bar mutane su yi ta tahiya haka duk wani abu da zai yanzu ku ji bayan uwa akwai wani malamin mu sauko sai ce wallahi azim hadisan cin doki suna cikin bulugul maram hadisan da suka halitta a doki yace amma in muka zo ana mana karatu sai dai a dukun kune karatun ba a ma bari ka gane me ake nufi yace amma wallahi ranar da su gallaya ba su mala albani suka yanka doki suka ce ta yanzu in muka zo da kallin iya muke yin ya halitta a turuki eh saboda me a rayar da sunna sun gani shi ma yanzu wani ya ce to kuma ka ji malam din ragunan nan da ke da kai ai ba a ce bisa raguna wani abu ne amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halitta ya halitta shikenan kuma suna cikin bulugul maram ai anan garin ana karantar da bulugul maram ba wuri guda ba ko shi yasa kai ji babban malami Abubakar Gumi Allah subhanahu wataala ya kanshi rahama in yazo karatu sai ce karatun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da aiki da shi shi askadai zama lahiya ga musulmi ai karatun ayi aiki wallahi ba da wancan malaman ba sun yanka sun ci da in kai cikin karatun ka kazo kace cin doki ya halitta wallahi za a kama ka an liƙe ka sai an liƙa ma ka shinciya kwarai da gaske to yanzu kuma wancan sun ta yanzu wasu suna kallon cewa in an zo kawai a gaya wa mutane abin da suke so shine karatu a gaya ma mutane abin da suke kai ta a zo musu da wani abu wanda ya saba ma abin da mutanen nan suke kan shi to ai da Allah bai aiko da annabawa ba manuha aiko da annabawa shine dan a canza mutane daga kan abin da suke a dora su kan abin da Allah yake so yanzu za ku ga wani wata kila bai taba sanin tsora wannan hasumiyar na masallaci bid'a ne ba haka nan ne to kuma duk malamin da yake ba bid'a bane sai ka ce malam bude a wani littafi yake wallahi babu tillata tsawon duniya ba wanda ya bayani kan ga hadisi annabi ya ce a dora wata da tarmamu haka wai an ma roƙo masallaci annabi akwai wannan babu to wannan shi wurin liman da ake magana to shi yayin shirya ita ce shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wanda haka shi ma mumbarin kamar da muka yi bayani kai ya wuce mata takarar nan guda uku kuma tsaye kasa da haka in ba ya kama ba sai malam yace fa qama alayhi annabi Muhammad sallallahu alaihi yana tsayuwa akan mumbarin nan eh in ka ba za ka ga yace a matasakara ta farko ce annabi Muhammad sallallahu alaihi yake tsayuwa kan mumbarin in ya haushi wanda shi ma mumbarin akwai wani sahabi wanda ake ce masa hal da aka tambaye shi dangance da mumbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yace yana kallon sa yanzu duk duniya shi kadai ne ya saura wanda ya sanya ne wannan mumbari yake annan Muhammad sallallahu yana hawan wani kututtire ne na dabino yana hudu ba akan shi sai wata hajiya ta ce ya rasulullah mi zai hana ka yarda ka bani izini in sa yaro na kafinta ya gina ma mumbari annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mata babu matsala a gino aka yi kwana biyu ba a kawo annabi ya aika mata da sako ce ya alƙawarin da ta dauka har yanzu bata cika ba sai ka sa'aran na ta sassaka wannan mumbarin wanda shi kuma ku tattaran da binin da juma'a ta zo annabi bai haushi da yawan da kuka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lahiya ina ai annabi bai haushi ba alkhairan da yake samu kwanciya hankalin shi annabi na hawan shi yanzu babu annabi sai ya da bashi ya bashi hakuri kaji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya takira ta hanko ta kan ta kan wannan mumbarin yayi tsayi sannan yayi kabbara bayan yayi kabbara wa kabbara nasu wara'ahu sannan mutane suna bayan shi kaga wata rana ranar juma'a sai liman yayi wannan daga an sallame dama ai karatu yanzu misali mun karanta wannan hadisan kai dan kaga wani ya sallata mun bari ya baka mamaki zaka ce yayi sunna ne ko to amma in ba karanta ta kai ba sai kai hada da shi shi yasa a sa a sa mu mutane ka mutane karatu na lissahi ai ta karanta da su zaka ga rayuwa ta sauya wanda shine shi aikin da shi ma babban malami Abubakar Gumin nan yayi da yazo ya ga mutane suna cikin bata wanda yake na musamman sai ka so yanzu ba ba magana ai yawo wa'azi bace kawai yanzu a zauna a karantar da mutane ka zage shi ka ci mutunci kai kaza in yazo sai dai mu ya ci gaba da karatu saboda shi ya san in ka shagantar da shi da ya ma rabi babu karatu shi kuma manufar shi ya za a yi mutane su gane wannan abu to a lokacin nan dole su ma wa'ansu suka gaba makawa malam na sa karatun littafi sai ake kuma ku samu malaman mu to shi karatun littafi babu tsirkaniya da hayaniya ciki to dole in ka sami littafi kake karanta in ka jawo baki ka fassara sai a ga ha'i da karatun babu babun maulidi sai malam maulidi shekara ta yi ba mu ga har mun sauke littafin ba mu ga karatun mai ciki ya babu babun tarbi to ne abun malam sai ka ga mutane ne suna fara gajewa amma da sunan ya aka dauke ta a karatu shi ke sauya mutane za ka ga duk a sarkin littattafan nan duk abin da ake ci ciki gaba mu shi sai ka gane abin nan kawai ba addini ba ne Allah ya dace da mu baki daya sai ya ce wa huwa ala munbar alhali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munbari sun baraka annabi sai ya rukui wa huwa alaihi hallau dai yana kan munbarin nan yace sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sabko ta baya ba yayin sujada amin akan wannan ya sujada a ƙarshen wannan mumbarin nashi bai sujada sama mumbari sannan ya yi haka duka a sauran sallolin shi bayan ya kammala haka sai yake ce musu ya ku mutane ku sani ni na aikata haka ne dan ku koyi da ni idan kun ga wata rana kamar da muka ce limammai sai su aikata wannan ya zama sunna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun karantar da mutane sun gane karatu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma na yi haka wani ta'allamu salati dan ku sanya ni nake sallah sai malai yace wannan hadisi na farko da muka karanto wanda yake maganar matattakaran munbari sai ya wuce guda uku waye rawaito shi a ya littafin gaban ku bana ake yi wanda wannan kuma wanda yake cewa wani ta'allamu salati shi kuma yake cewa imam al-bukhari imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi yace shi ma ya hitar da shi a cikin littafin kuma suna irwaul gharib hadisi na 545 sai malam yace sutrul ay as-sutrul aw as-sutr as-sutra wujubuha sutura wadda mutum zai sawa ami a gaban shi lokacin da zai sallah da kuma wajabcinta shi ma nan wani karatu ne wanda yawa malam shi ma yana kawo yaki ya yi yawo a duniya yace ya ga mutane suna wasa da wannan abu ta sutura da manya-manyan masallatai da ƙanana yanzu kamata a ce nan masallatan ya akwai sutura inda wanda idan sallah ka zo za ka sallah kai kadai ko ka samu wani bangare na sallah ka sa saboda in baka sa ba kuma za mu zo mu cikin karatu mu ji wanda ya wuce ta gaban ka bai da laifi to duk masallacin naka ne a yanzu misali ainihin sallah ce ake ko to kai kana nan kana so ka wuce sai ka wuce kawai ka rabu da su me yasa saboda ba su yi iyaka ga wurin su ba to in su kai ka biyo ta cikin iyakan nan ne annabi ya ce su yaƙe ka sai su make ka shine sai na amince ko an kashe ka kuma an kashe banza to amma sai ka zo ka dauki dukkan masallaci baki ɗayan shi ka tashi ne tsara ka kaga shi ma wannan ba daidai bane za ka ga mutum yana sahun ƙarshe za ka wucewa sahu na gaba za ka wucewa ya yi tama haka ya yi tama haka ya yi tama haka sai ka rabu da shi kawai ka wuce saboda asali shi ne bai biyan da ya kamata a girmama shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da malam yace وكان صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يكسن شيء يقف قريبا من السترة ينا أيوا كسن سترة تاشي يتي فكان بينه فكان بينه وبين الجدار ثلاثة ثلاثة أزراء bai wuce tsakanin shi da ginin ba inda yake sa kamar tsakanin shi da gini gini zai zai mamman sutura bai wuce zira'i uku ba zira'i shi ne a haka kawo uku bai wuce tsakanin shi da haka ba a cikin yana tsaye amma in yana sujada kuma yana gab da jini muna fahimta ashe kun ga sutaran ba bai kamata ba ka sa ta nesa da kai ba saboda za su cuta ma mutane ka sa ta inda in kai sujada tana kusa da kai an ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu zuwa nan mu ji in yasa sutura gaban shi abin da yake ragawa bai wuce inda kawai akuya ko ɗan rago ko tunciya za ta wucewa to a wannan lokacin ne in mutum yace sai ka sai ya bi sana aka ce ka yaƙe shi kai kokari ka hana shi in yace sai ya bi ka yaƙe shi ka kama shi da kokowa kana cikin sallar in ya kama ma ka buge shi in ya wani ya mutu nan can shi ya asara sai na ali yace ba biya a kanka ba wata diya ba magana kuma amma hukunci da musulunci ce a ce na ka kashe mutum saboda shi wani wuri ma annabi sallallahu alaihi wasallam shedani ne wanda ke bi ta gaban suturan mutum in an in ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam shedani ne wani wuri kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da ni da shedani to kaji ashe suturar da zaka sawa ya zama na tsakaninka da ita bai wuce zira'i uku ba kana a tsaye sannan in kai sujada fa yace baina mawdi'i sujudihi tsakanin suturar da wurin sujada yace wal jidar shine da takanga wanda yasa ita ce ta zama mai sutura yace marra shatin shine bai wuce wurin da dan akuya zai wucewa ba ai muna fahimta ko uwa yace malai ce wannan hadisi shi kuma Imam Bukhari da Muslim su suka rawaito shi yace wa kana yaqulu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la su salli illa ila sutura kan wanda ya kuskura ya yi sallah face ya sa sutura a gaban shi ba malamai suka ce wannan illa ila sutura inda mu yake nunawa suturar za ta zama gaban ka ne kamar yanzu yadda wannan abin yake gabana to haka ake son sutura ta zama gabana kar ta zama na dama ko hagu kamar yadda kuma wasu daga cikin malaman fiqh suka ce ai za ta zama dama ne wannan ba daidai bane kuskure ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sutar ta zama ne tana gaban kai muna fahimta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace falidin minha kai zamana kana da kusanci kwarai da wannan suturar taka ta yaya yace ta yadda la yafi shaytan alaihi salatu ta yadda shaytan ba zai iya jinkire ma sallah ba shine ba zai iya shiga tsakaninka ba da wannan sallar dan kamar yadda zamu zo nan mu ji abubuwan da ke lalata mutum abubuwan da ke lalata sallar mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace guda uku ya zanu yace daga cikin ta akwai mace ta wuce in kana sallah in mace ta wuce ta gaban ka sallar ka ta lalace amma wata mace suka ce mace baliga muna fahimta haka kuma in jaki jaki ko abubuwa guda uku akwai akwai bakin kare ko da mi kuma da mace da jaki ko in suka buga banka akwai karatun na gaba insha Allah za mu za mu je sallaka ta lalace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace saboda duk inda kaga bakin kare shedani ne to ana magana gami ga wanda ya nisantar da suturai shi yasa ta yi nisa da shi yasa annabi yace kamar tsota kusa da kai saboda kan mace ta wuce ko kuma bakin karen nan ko kuma jaki ya gita mata gaba daga ya ji sallan nan ta lalace sai an dawo an sake wata ai muna fahimta kenan su sarrafa ya zama na tana ni tana tana kusa da kai yace wa kana wannan kuma yace shi ma Abu Dawud Imam Abu Dawud da shi ya rawaito shi wa Bazzar Imam al-Bazzar wal Hakim da Hakim wasahahu hakima inna wannan hadisi wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya mai muwafaqa da imam an-nawawi yace wa kana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ahyanan wani lokaci ya taharri salat indal indal minene ma kun sai da wani sai taharri salat indal ha nan bai so bane da kyau taharri salat indal Indan uswanat shi ne wani ginshiki cikin masa kama ana sa ginshiki ko na gini misali to annan Muhammad sallallahu wani lokaci yana ne yana gina in zai sallah sai ya sa wannan ginshikin ya zama mushini allati fi masjidihi wannan ginshiki wanda ke cikin masallaci ya zama mai sitarashi muna fahimta kene yanzu in masallatai da ke da kai ko wani abu dai in akwai masallatai da ke da kai ginshikin misali sai ka zo tekin shi ka tsaya kai sallah sai ya zama masu taraka yadda duk wani wanda yake zai biya wata nan sai ka make shi ka yi iyaka kenan muna fahimta ai ko ga shi kuma inda yace wa kana idza salla alqada ilaysa fihi shay'un yastur bihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine in zai salla kamar yadda muke bayani in babu wani eh sai ya sa wannan ginshikin a gaban shi kuma ga mutane bayan shi suna bin shi in babu wannan abin na tattara da zai sawa kamar ana muna ishara cewa wannan ginshikin zai iya zama muna ne tattara yace wa kana ahyanan wani lokaci kuma ya arrid rihlatihi rihlatuhu fa yusalli ilaiha yana kare dabbar shi to kaga nan ma masu cewa ai ba a tattara da da abin da yake motsi kaga ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam dabbar shi yake karawa ta zama mai tattara in zai sallah sallah ta kama ko wani kana saman moto sai ka tangale shi ya zama masu tattara ka yi sallar ka muna fahimta ko ya Allahu akbar shi yasa wallahi karatun hadisa annan Muhammad sallam da aikin da su ne zai sa mini mu zauna lahiya kawai sai wani hadisi ke gaba إذا وضع أحدكم بين يديه ها؟ fi asalin ibn ko fa innahu naha anha wa ahyanan kana ya'khudhu rihla fayu'ajji fayu'ajji lahu fayusalli ila akhiratihi wannan yana magana kan me ake ce mishi tozan nan na na raƙumi ko tozan sa musan ko kun gane menene muke nufi na wannan amma kasa gashi nan malam zai mana bayani insha Allah yace wa kana yaqulu yau to gashi makaranta bayanin kenan da karatun namu zai ci gaba da muka karanto hadisi kan sutura na annabi Muhammad sallam sai mala yake cewa qultu ni mala albani ne littafi yake cewa wa sutratu la budda min halil imam wal mufrad yace shi abin da ake ce mashi sutra'in nan ba makawa ya zama dole ga wanda yake liman ne ko kuma ga wanda yake zai sallah shi kadai in zaka jagorancin mutane to dole sai ya zama na kasa sutura inna in kuma kai kaɗai za ka sallah mala yace labudda yace walau fi masjid kabir yace ko da ko a masallaci babba ne qala imam ibn hanif fi masailihi al imam ahmad babban malami imam ibn hanif imam ibn hanif yake cewa ra'ani abu abdullah babban malami abu abdullahi ya'ani imam ahmad yace yana nihi imam ahmad malamin shi yake cewa ya ganni yawman wata rana wa ana usalli alhali ina sallah wa laysa baina yadayhi sutra alhali bin sa sutra gabana ba wa kuntu ma'ahu yake kuma na kasance da shi fil masjid jami a cikin masallaci wanda yake na juma'a masallaci babba fa qala li sai yake ce min isfur bi shay'in istafur bi shay'in kai sutura da wani abu mana yake fastatur eh fastatur bil rajul sai dai sitira da wani mutum wanda yake gabana ko ga me yake nihi kamar yanzu ka zo sallah sai zama ga wani nan gaban ka sai zama masu sitira kai sallar ka to kage ina masu cewa kuma ba a sitira da mutum a masu cewa ai mutum bai tsaya ma ya zama masu sitira ba a yi da abin da ke motsi sai dai a nemo ice ko wani gunki ka zo ka sa gaban ka to ga fatawar imam imam ahmad bin hanbal wanda yazo a cikin al-masail din kuntu sai malam yace fa fihi isharatu yace kaga a cikin a cikin wannan magana ta imam ahmad ishara ce akan mi annahu la farq bayna al-ittikhaz sutra bayna al-masjid al-saghir wal-kabir ba bambanci daga cikin malaman fiqh akwai wanda suke cewa in dai masallaci babba ne ba sai ka sa sutura ba in zaka sallah yace to kaga wannan magana ta imam ahmad bin hanbal ya nuna mana cewa ba bambanci tsakanin karamin masallaci da babba dan gashi a cikin masallaci juma'a ne yake ce mu wannan ɗaliban nashi kai sutura da wani abu ba sai malam yace wa wa huwa alhaq wannan magana kuma ita ce gaskiya yace wa hada mimma akhalla bihi jamahir almuslimina min a'immat almasajid wa ghayruhum fi kulli bilad allati fi kulli bilad allati طفتها ومنها يتي ومنها السعودية الله أكبر yace wannan shi ne gaskiya yace kuma wannan yana ƙara nuna mana yadda musulmi tun daga limammai hammamu rabka rabkan malumai suka yi sakaci da wannan abun sutura yace shi duk bugarkan da yawo ya ga suna sakaci da wannan abun da ake ce masa sutura yace har da Saudiya ba yace hatta Saudiya ba kula da wannan ba su ba shi mai kuma alhali wannan sutura dole ne mutum ya sata in zai sallah wannan ruwan dare ne ne ake cewa ruwan dare ga duniya ake cewa ko menene abu ne wanda ya gama al'umma baki daya ta ɗan kaɗan wani ma in kana sallah zai wuce ce ce menene sallah da za a yi ta gaban ka kamar yadda nan zamu za mu ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ayaki wanda yake sai ya bi ta gaban sallah malam yace hadda saudiya ga ta nan wanda kuma yace banan nan ma ta bashi dama na yaje wani ya ce to kuma malam an liƙe daman ne eh can da malam albani asali ba an liƙe mishi dama bane ya samu sabani da shi da malaman saudiya kan wata fatawa da da suka yi shi ma ya tashi a cikin littafin in ka karanta jarbabul ma'atul muslima za ka gane shi malaman saudiya sun ce kai tsaye fuskan mace haramun ce a ganta shi ko mala albani a cikin littafin shi jarbabul ma'atul muslima sai ya ce fuskan mace kai tsaye ba za ta zama dole sai an liƙe ta ba sai in ta yi kwalliya yace kuma da muna da hadisai wanda suke nuna haka ya kawo hadisan wanda na daga cikin su inda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai dukkan ta al'aura ce banda huska da kahin hannuwanta yace to kun ga da huska al'aura ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ha huskan mace al'aura ce yace wanda ko ne ina kallon mace ta liƙe huska shi yayi amma tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce huskan mace al'aura ba ce ba mu cewa al'aura ce wannan abu da ya yi aike gari ya kama da huta wanda wasu daga cikin malaman saudiya suka ce haramun ne ma a shigo da wannan littafin na albani sam sabida ya saba musu a fatawa sabida su sun ce mace sai ta liƙe hujja duk da haka wai ce alhali hatta ni albani in zan tsin iyana 'yan mata sun girma in na tashi tsinka musu hijabi yace zan dinka musu hijabi ne wanda zai liƙe musu ha huskar yace amma dai huskar mace ba al'aura bace matakar ba ta yi kwalliya ba to a wannan lokacin ne babban malami ya cija arziki Allamatul Jazira Sheikh bin Baz Allah subhanahu wataala ya mai rahama yace mutane wannan abin da kuke ba daidai bane menene malami da gayi fasa wanda ta saba mata ku kuke haramun ne a shigo da tsayin shi Saudiya aidadin layayi ba a kai ba ya karanto hadisai in radi za kuma kuma in radi amma wannan ba daidai bane wai ku ci a hal a shigo da littafin shi yace to in haka nan ne littafi nawa ke da kai cikin Saudiya wanda ya saba ma abin da mu muke kan shi dan mu ba mu ce mu hitar da shi ba wannan dama asali akwai wani matsala ne shine shi albani ya samu karbuwa ne sama ga su wa'ansu daga cikin malumma kun gane wanda yana koya a jami'atul islamiyya ta Madina kai tsaye suka ce kai jimma malamin da bai da diploma a hana shi ya koya a hana shi ya koya saboda ni albani sai da kai in yana darasi sauran elab wanda sauran student wanda ba class in ba take saboda yadda ake jin dadin kur'in shi kai tawowa ake a shigo cikin class suna kallon suna cikin gari garin su shi ba ɗan gari ba su yi fatawa sai ya yi fatawa saɓanin ta sa ake tashi sanarru sai aka ce ga dama ta samu to kun ga wannan Allah musu bin ba zai hito yace ba haka nan bane duk da shi ma bin ba ɗan Saudiya ne yana kan fatawa wadda ba ita albani yake yana kallon hutun mace dole sai ta miƙe amma duk da haka ne yayi to ya bayanin gaskiya ita jama'a ya kamata hankalin ne dawo gare ni kun ga ya samu karbuwa ne a duk duniya to yanzu Saudiya kasa ce ta musulunci in sai wata magana kan shi zai taba ni zai taba karbuwar da ya samu a duniya a ce to malamin na kuma ga nan Saudiya ta ce kaza kan shi ta ce kaza kan shi yace wannan ba daidai bane abinda ku malamai ke kuma wallahi hatta a yanzu ana wannan za ka ga bakin da wani malami ya samu karɓuwa ko ya fara samun karɓuwa da gayi fatawa wanda ta saba ma wasu rabka-rabkan malumai to dama ana so a yi amfani da damai sai abu da hanyar da za a yi a dakatar da shi daga wannan karatun ai amma annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ko haka Allah ya ce wa ijam kurbika allazina kafaru li yusbituka ko aw yukhrijuka aw yuqtuluka ko ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ai shirya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ina insha Allah ta'ala ina kallon saboda lokaci za mu iya saurarawa dan saboda tambayoyi kuma abinda muka karanta na dade Allah subhanahu wataala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana kina insha Allah sai da mana sati ne zawa za mu tashi kan hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce yana sutura da wani jishiki ko wani abu cikin masallacin shi Allah subhanahu wataala ya dace da mu baki da wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kwarai da gaske za ka yin sutura da shi sai dai sutura kai ga mana nesa kai kana san kuma na ya zama ma sutura a kaji bakin sutura aka ce ka wuce ma zira'i uku in kana tsaye sutura kai zama na in ka zo sujada ba wani espas da zaka bari sai irin espas inda dan akuya ko dan kaza zai iya wucewa eh in ka sa sutura wadda musulunci yake kasa in akuya ta taho za ta bi mun zo nan mu cikin karatu za ka rugawa ne sai sallafa kamar ta takattabu ma gaban sutura sai dai ta bu baya dai in ta bu sallah ba ba akuya ba ta ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke lalata sallah amma in ta zo za ta wucewa ko ko kaza ta zo ka shiga gaba sai dai ta kewaye masa tsare ka kattabi nan za mu zo mu yi shiya annabi dangance da wannan to balle kare abin da ke lalata sallah ma baki daya bakin kare kuma haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma in mace ce ta zo za ta bi kai kokari in ta ce sai ta bi cikin sallar zaka iya sa hannuwa ka tura ka ko ka dauke ta ka tura ka ta baya ka ci gaba da sallah ka kuma lahiya launi aha ni kake tambaye ka a a ita sallah baka ji ba mana yace a sutratu wujubaha dole sai a cikin sallah tana sunna ce wadda take mai tarin kari annan Muhammad sallam bai sallah sai ya sa su tsara gaban shi haka kuma yayin mutanen shi umarni kan wanda ya kuskure ya sallah face da su tsara gaban shi Assalamu alaikum salaam wa rahmatullah Na'am Al-bid'a hiya ihdathu amrin fi ad-din Al-bid'a shine ka kago wani abu cikin addini yashbahu an yakuna minhu wanda yayi kama da addini walaysa minhu sai dai ba addini bane shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kago wani abu a addini wanda mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu zo da shi ba annabi yace fa huwa rabbu wani yace yake man amila amalan wanda ya wani aiki wanda mu bamu karantar da shi ba annabi yace za a maida mai aikin shi kamar misali a gunduje kaga tazbibi da ayi maulidi bid'a ne in an gama sallah ce salati 11 ga annabi istighfari 11 bid'a ne sadaka 40 bid'a ce walima suna bid'a ne duka bid'a ne wannan abubuwa eh idan mutum ya kawo da amma ba ni mallaka ba eh bid'a ne aha ina yin da ina yin da ake ba ta da yin na eh kuma ina yin da ake yi amma kai ba don na ka wani da ta ba na ta na ta yawa an kire shi bid'a na'am na'am amma don ne ne ke yayin da a ba ku gane ba ba yanzu aiki asali ma Allah bai kama ka sai abin da kai kana sani kamar asali da yawa daga cikin mutanen mu su san irin wannan in bid'a ne asali ba su ma gane masallaci sai an yi wannan to kaga yanzu wannan abin da ake tsoro zai iya zama ga duk masallacin da ba a yi wannan ba mutane su ce ba masallaci bane alhali masallacin annabi ba haka yake ba kun gane sannan ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan duk wanda ya wani aiki laisa alaihi amruna babu umarnin mu bai ce lada ko neman lada ba in dai a addini ne annabi ce in dai babu umarnin mu annabi sai ce ma za a mai mai da kayan shi amma yanzu kamar yanzu misali ni in gina masallaci ko kuma ku yanzu da kuka ji wannan karatun sai ka zo ka gina masallaci kai wannan Allah zai kama ka da wannan abin da kai kwarai da gaske amma in can ba ya ce baka sani ba to kana da zaɓi ko ka gyara shi ne ma babban mahita ta ai baka sani ba sai ka tara malumai ka ce to wai ai hakuri ni ina ga wannan abin ina sa a muna bayanin shi a musulunci a ai wurin liman ne eh menene matsayin shi shin masallaci annabi Muhammad sallam an yi bayani akwai wuri haka ana hida masallaci annabi liman yana shigowa gaba ne yadda kaga sahun ga na gaba haka liman yake kaga yanzu in ya gina masallaci tunda ni ma karatu na ya kai nan yanzu sai in koma in gyara to amma fa shirya na
yana wa mutum ya yi domin saboda ya masu jizon ala domin misali da aiki ba wani wani kuma lalata eh Ibrahim Ibrahim Nakhai ɗaya daga cikin magabata in yazo masallaci babban malami ne in yazo masallacin da aka yi irin wannan abu in kun ce shiga gaba bai shiga cikin wannan kuluwar ɗin sai dai ya tsaya nan wurin saboda su suna kallon sun karanta annabi bai karantar da wannan ba yanzu malam da ɗaki ne cikin gidanka kai ɗaki haka kai wannan kuluwar ɗin akwai wanda zai ce ma kai bid'a to dan me a masallaci aka ce an yi bid'a saboda mahalli ne na addini musulunci shi ya karantar da wannan amma yanzu cikin gidanka in kayi haka ba wanda ya ce ce kayi bid'a
kuma shi ne ya yi wannan dafi na'am an yi abu da ya yi shi da wasu kada da wasu ya yi wani da masallaci da ya yi shi da ba eh ne akwai yana da wannan kuma gaskiya kuma su ke da shi shi da ya zama masha Allah ko ba ko ina da ya yi da kada da ba eh yana ma a yi da da ba da ba eh amma da shi ba sai ka hango wancan abu yana ma da wani to kuma yake da ya gaskiya mala wannan fahimta taka yi da da a ce addini da ra'ayi ake da mun dauki wajen fahimta da a ce da ra'ayi ake addini da mun dauka saboda zaka ga in an auna ma irin yadda ya bayani abu ne mai kyau mutane za su gane ko sai dai kashi annabi bai karantar da wannan ba la haula wala quwwata illa billah shikenan shine kawai annabi bai karantar da wannan ba masallacin shi babu wannan kuma bai ce ba a ta wannan masallacin shi ko hasuriyan nan babu balle rana da wata amma yanzu a kai ya ce a sa fanka cikin masallaci bid'a ne